أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وانصرنا بمحمدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته وإخوانه وأزواجه وأولاده وأولاد أولاده وأوليائه وأصفيائه وانصرنا به وتابعه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya tara mu a wannan waje mai albarka yau za a yi magana akan sallah annabi ya ce as-salatu imaduddini man aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad hadama ad-dina aw faqad taraka ad-dina maiki ya ce sallah ita ce ginshikin addini wanda ya tsira da sallah guda biyar azhur la'asr asuba magariba insha wanda ya tsira da wa'annan to ya tsira da addini wa man taraka wanda ɗaya daga cikin sallolin nan kai guda hudu ba kai guda ɗaya ba ko kai uku ba kai guda biyu ba to faƙada hada madina annabi ce wannan ya ruguza addini gaba ɗaya ba a sallah ɗaya ba a ɗaya ba to sannan wannan sallah tana da dokoki ba hakan nan take azuba ba a'a tana da doka za mu ji dokar sallah tana da kai za ka ji kan sallah tana da ido za ka ji idan sallah zan gaya ma tana da kunne za ka ji jin sallah kunnanta tana da baki za ka ji bakinta tana da hannu za ka ji hannayenta tana da ciki za ka ji cikinta tana da gwiwa za ka ji gwiwarta tana da ƙafa za ka ji ƙafarta kana yi sai ta tafi ubangijinta waye faɗa annabi muhammadu alayhi salatu wassalam kasan shi ne dokta eh fiye da komai gyara shi to wannan sallah kamar inda aka sani guda biyar annawawa guda biyar Allah ibe sallan nan amma idun kule ta ibe annabi muhammadu yabi al'umman manzan Allah don me da annabi ya tambaye Allah sa ya ce ina so al'ummarka duk ka zo su sun zama 'yan aljanna ka ji magatan da Allah ya mana mu zama 'yan aljanna ta ina ta sallah ta bakin wa bakin manzon Allah kisa wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu an gane ai sallah ta farko wa aka baiwa ike sallan magriba shine annabi yaquba alayhi salatu shi ya fara yin ta a wani kaunin aka ce a sallah asuba annabi adam ne ya fara yi sai sallah ta biyu ita ce sallah azhur aka bewa annabi dauda annabi suleiman sallah ta uku la'asar aka be annabi suleiman an gane sallah ta hudu aka bewa annabi yaquba ta biyar aka be annabi ibrahim wannan sallolin ɗaiɗai suke a zamaninsu ɗaya tak in annabi adam ya asuba ba za a kuma sallah ba sai gobe da asuba shi sa dandanan sai ka yi laifi Allah ya kama ka da laifin muku al'umma annabi Muhammadu alayhi salatu wassalam sai Allah ya tara lokatan sallar yace ga sunan ya Ahmad in akai mun azhur akai asuba kai zuwa azhur ba zan kama ku da zunubi ba nayi kankare wannan laifin na tsakanin in kuka yi azhur zuwa la'asar ba zan kama ku da zunubi ba wannan laifin na kankare shi a wannan tsakanin idan kuka yi la'asar zuwa magariba Allah ce wannan zunubin na kankare shi ba ku ba shi sannan daga magariba zuwa insha in kuka yi na kankare shi kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ya mana wanta goma shi ya ce idan aka yi sallan nan Allah subhanahu wata'ala ce ka karanta ayatul kursiyu Allah ya ce ya Ahmad na rantse da zati na da girma na da buwayata da iya gwanin tata wallahi abin da ya rage wa al'ummar ka in ba su aljanna su mutu kawai haka yake a Buhari haka yake a Muslim yanzu dai kai asuba sai karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu har zuwa ƙarshe Allah ya rantse da kansa da buwayarsa da iya halittarsa ce wallahi ba zai saka wuta ba abin da ya rage ka shiga aljanna mutuwa ce kawai haka Buhari da Muslim suka rawaito a babun mai babun sallah da dokokinta kaga mu yan gata ne kaga a ce sallah biyar shi sa Allah sai ta tara sai bi annabi ita yasa to yan uwa kan mu rinka wasa da sallah shi sa muka ce za a yi bayanin sallah za a yi bayanin ta kamar inda nake faɗa kuma sallan nan ana so a yi ta a lokaci in san samu ne kai ta a cikin jama'a idan mutum ya sallah shi kaɗai lada ɗaya ne fa in kuka ku biyu za a ba ku lada goma goma har izuwa sha bakwai bakwai har izuwa ashirin da bakwai in ta kyautatu haka abin da ya fi yawa shi ya fi yawa shi sa wata kisa karama akwai wani bawan Allah da ike sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama wannan mutum duk sadda za a yi sallah sai annabi ya same shi a nan kullum sai ya same shi a nan inda ike sallar annabi har ya fahimce shi ka san ana go a mai masallaci? ai masallaci ba mai gugo to shi an masa gu an masa gu a masallacin annabi kuma annabi ne ya masa da ya zo ya haka ya ce nan gunsa ne ya za ka ba shi dan sunansa na manta ya ma sunansa? eh? kun manta sunansa kuma? to kaga wannan mutum i zama cikakken bawan Allah ne wallahi duk sallah a gaba ike yi kuma ita sallah da kake ganin ta wajibi ce farilla ce hada sau farilla ne ko mutum yana laba ka duniya kan tsufa sai ya hada sau da kai Allah zai karbi sallarsa wallahi idan ya janye kafarsa kan matsayi janye bai da sallah haka annabi ya ce hada sau shine shi farilla ne ba sunna bane to a ka warga zafarilla me ya hukunci wanne warga zafarilla mala ai ka ga yaya ai ka ga sallah babu shi sa to wajibi ne musulmi in yi je masallaci kai ya kyamata dan uwansa musulmi shugaban kasa ne musulmi je masallaci ya hada sau da talakansa annabi muhammad ya hada sau da sa'anas wai kai annabi ba akwai shi to ya hada kafa da su zaidu sa'anas don ya nuna mana inda girma yana haɗawa a haɗa sau waye isa tunkari annabi wallahi ba ko mala'ika ba zai tunkari kafa annabi wallahi ba zai tunkari kafa annabi ba amma ta kai annabi da yayi anas izo kusa da yayi anas ya dan matsa sai ya janyo anas imanna a jikinsa a gama yace anas a gaban mai girma miki Allahu ne fa kaskantar da kai zamani da kai a gabansa shi halicce mu in ka je ka tadda mutum zai sallah man na kafarsa a jikin taka magana ta kare to an mutane sai ka dinga wasa da doka annabi yayi abu kai waye kai sai ka sallama kai ta salimi ba don ko ba don ka samu dacewa shi yasa wajibi ne za ka je malam sai ka je kasuwa ka ga wata irin sallah wani fa yana bin can wani a bakin rumfansa ba za shi can din ba nan zai kada buzin sai sai ko bai da sallah malamai ba sa mutuwa su ga mutane gaskiya to ni dama na san ni haka ake da ni wallahi kuwa to ai magana gaskiya ce saboda haka in kana can za a yi sallah ɗauko shimfiɗa ka je ka masallaci shiga sau in sau ya cika ne ko zai cika duniya a yi ta tafiya a yi ta tafiya ya yi haka ake son sau amma an ga saucin ka zo nan kai sallah in aka tambaye ka sau sunna ne ko farilla ne kace farilla ne to ya aka yi ka raba shi me za ka ce da Allah me za ka ce da annabi ba ka da wata magana ba don ana so ka riƙi hujja annabi ya ce ko Allah ya ce ko wani sahabi da karu a fadar annabi ya faɗa shi ma in ya faɗa sahabin ya san ya samo hujja a gun annabi ne shi sa ƴan uwa wajibi ne mu tsaya mu gyara bayanin sallar nan shi za'i wannan mutum kullun idan kullun izo sallah in annabi ga sai ce nan wajensa ne rannan kwana bakwai katal bai zo masallaci ba sai annabi ce ku zo mu je mu duba shi aka tashi aka tafi gidansa aka je ga ma kai ga manzon Allah ne ya togunka ya rarrafo ashe duk fadar annabi ba tsoho kamar sa shekararsa 135 135 shi sa annabi ke girmama shi kaga dai annabi ai ya girme shi a boye ko amma annabi ya ga furfura girmama ta iki dan mu matasa in nuna mana cewa ka bi na gaba dan rayuwar ka ta kyau haka ake bukata ba a san mutum ya rinka tsaurin ido ko ina girman kai a cikin bayan Allah babu kyau annabi ya nuna ma ta ake ce fa sahibu tawazu haka ake cewa da annabi ma abocin ladabi to in yi zo nan sai ya ci abinci da mu in baka nan sai ya tafi gidan ku je ya nemo ka ce kwana biyu baka so ba ban ganka ba ban ji daɗi ba ya tayar da hankali kaga annabi ne wannan yake gayan haka waye ni ka kuma fashi ba za ka sashi fashi ka to aka annabi haka ake so rayuwa kowa ta kasance izo itar annabi faɗi ice a rasulullahi kwana biyu ban zo masallaci ba zazzabi ne mai ƙarfi na yi huma shadidan mai tsananin huma da ne a rasulullahi wallahi gashi ido na ya yi rauni fata ta ya mutse ƙashin ya yi laushi ɗan jagora na baya nan mata ta ce ita ma kamata take hanya kuma da duwatsu gara muka ya rasulullahi shi sa yan kwanakin nan da ido na baya gani sosai sai na zauna a gida nake sallata ya ma'aikin Allah ai mun afuwa ce a ba komai dama zuwa ne in duba ka Allah ya ƙara afuwa Allah ƙara sauki ice ya rasulullahi ina da fatawa ice to me fatawarka ice ai mun izini in sallah a gida saboda raunin yau shekara ta ɗari da talatin da biyar annabi sai ce gaskiya ne an maka izini ka rinka sallah a gidanka wannan mutum annabi yana juya sai annabi kawai sai ya tsaya sai ce kana ji za ce e sai ce zan baka wani abu wanda ya zama mafita tsakanin ga da ubangijinka ice zan ɗauko igiya in ɗaura itacen masallaci na a ka wannan icen na ƙofar gidanka a ɗaura da kaji hayya alal sala ku togun sallah hayya alal fala ku togun tsira ka yi rubuta ciki ka rike igiyan nan za mu jinkirta ma da rarrafe da rarrafe ka zo ka haɗu da mu a masallaci ka jingina da mu kai sallah shine kake da hujja abun Allah ba kai sallah daga nesa liman yana nesa ba malam in an gaya wannan mutum haka kai matashi ya kake shi sa shi addini ba ra'ayi ba ne ba aƙida ba ne addini ne mai Allah ya ce mai annabi ce maka in ka saki wannan to an samu matsala an samu matsala daga bata malam shi sa to wajibi ne a fito dan sallan nan ita ya kamata ma malamai mu haɗa yi ta bayani akan ta ko ba haka ba kaga an gaya wancan tsohon kuma ka yi rinka yi da a zikinan sallah sai rungumo ito ana tausayinsa annabi ce ba tausayinsa za ku je munna za ku masa ya samu kukuta a gun Allah mai sallah a nesa da masalla kana nesa masallaci na nesa kana bi a nan to yanzu ya matashi kakkarfa yan shekara talatin arba'in hamsin wancan ɗari da talatin da biyar ba a yi afuwa ba kai waye kisa wajibi ne musulmi mu tsaya mu nutsu kuma mun zo sallar nan mu zama yan uwan juna ne duk za ka ji a nan gaba ko magana ne bakwai da wani a cikin sallah akwai matsala a ce kai da mutum musulmi ba kwa magana kuma ka zo gaban Allah bayan annabi ya ce bari kaki to me fa'ida wannan ai kawai annabi ne ya ce in ma magana kawai in ma girman kai zaka min kai min ni ne ma na ba annabi kuma na ba Allah ba shi na huta ba ai ne alhairi nake hanguwa ba kai ba duk abin da zaka yi min ko a ce na wulakanta kaina akan ka a faɗa amma agun Allah ai ni na zama kuma wani agun annabi na zama wani tunda na bi dokarsa haka dama ake bukata saboda haka ‘yan uwa wajibi ne sallan nan idan mutum bayanta kuma a lokaci, kai sallah ba a lokacinta ba, za a haɗa kada ku ƙirga mun hamana da fir'auna da ƙudaru da namaruzu bi na kan'ana da shaddadu bi na adin tare za a tashe ku sai amma azabar da ta ɗaure ka sannan wallahi a cire ka daga wajensu kana sallah amma sai ta fice kake yinta. Qur'ani ya ce wailul musallin allazina hum an salatihim allazina hum yura'una haka Qur'ani ya gaya mana azaba Allah ta tabbata ga waɗanda suke sallah ba akan lokacinta ba haka Qur'ani ya ce kaji ba ba kana sallar amma sai ta fice sai ka hada azhar da al'asar magariba da insha'i kamar wanda kaje aikin maka su anan ne ake haka amma ba kana ungoku ba kana cikin lokonku kana kana ungoku a zaune ba haka za ka yi ba amin kaga dole ne ka zo ka bi Allah kan wanzan Allah isa yan uwa sallan nan ita ce komai namu komai ita ce to idan mun duba za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ya maganganu a sallah da yawa a cikin sallah ƙur'ani ya magana a kai kuma kamar inda nake faɗa yanzu za mu shiga cikin wannan abubuwa da na faɗa inna masalatu salat hiya isna ashara alfa masalatin dokokin sallah tambayarsa dubu goma sha biyu ne maujudatun fi kutubihim mufassala wayannan duk an samar da su a littattafai daban-daban daban-daban daban-daban daban goma sha biyu amma annabin rahama annabi muhammadu sarkin tausayi sai ya ɗauki kowane dubu ɗaya ɗauki ƙwaya ɗaya a ciki kan guda dubu sha biyu an ɗauki sha biyu kaga ƙwaya goma sha biyu ba aka ɗauka ita take wahalar da duk wani shehu da duk wani malami na duniya a yanzu wannan sallar da kake gani ai gagarauce kaga dai ƙwaya goma sha biyu ne sha biyu annabi ce shida ka san su kafin ka shiga cikin sallah shida ka san su a cikin sallar kaji ba goma sha biyu ta haɗu ko ta haɗu ba to na farko annabi ya ce ba a tunkarar la'ilaha illallahu da jahilci hal yastawiyar lazina ya alamuna wallazina la ya alamun kun haɗa masani da jahili Allah ya ce a'a annabi ya ce Allah ya ce ta'arifuni qabala an ta'buduni fa in lam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni kai me mun ibada ka fara sani na ni Allah waye agunka sannan ka bauta mu in baka sani ba za ka yi bautar wani mai malam sabaul masani na ga littafin wannan malam mai risala Abu Muhammad yayi ta yace idan ka zo sallah baka san abin da kake a sallah ba ka san matsayinka kamar ka ɗau sanda ne ko ka ɗau kibiya ko mashi ka ce ina Allah yake an kashe shi haka ya faɗa littafin kowa san ta malamai sabaqul min al-masani wal qur'an al-azim ice to kai da baka ganin Allah ta ina zaka yake shi haka dake shi wai matsayin ka kenan fa an kace Allahu akbar ka ka ɗau sanda ne ka ce ina Allah yake kai nan kana ganin sallah kake ashe shirme kake yi kaga kenan wajibi ne ka san wa zaka bautawa kuma me yake so a cikin bautar kisa shi addini wani irin faɗi ne da shi yasa wani mutum yake cewa da ni ai ai ai ni tarihin annabi na sani wai sallama na ce a ni nan na fi kauri ne amma sallama na shigo maka ita ko ba to addini ai fadi ne da shi ko ba haka ba fadi ne da addinin musulunci yawwa to saboda haka sai ya ce na farkon abin da zaka fara sani sai ce al-ilmu shine ilimi na sha faɗa a ɗan sharhar da za a yi annabi sallallahu ya ce ɗalabul ilimu walau kana baina huwa bainaka baharun minan nari la ilaha illallah wai ka tafi neman ilimi ko tsakaninka da tsakanin ilimi akwai kogin wuta ida bara ka saɗaɗa ta wani gefen tana jan ka wutar kana bugewa ka je ka san waye Allah da zaka bauta masa to bari yanzu da ka fito kobar gidan ga malamai nan ci barkatai to ga sunan da yawa ko ba haka ba ta wayannan karatu ake yanzu ko ba haka ba duk da zai karatu waya in ba malami ne zaka je a fasara ba ba za ta yi fatawa ba a to wannan dan an zunguro ma karatu a waya ba shi za a kai ta wannan rigimar ba wai kai karatu a duniya da ba hujjoji ci barkatai to ka ji wannan kenan to da annabi ya ce da Allah subhanahu wata'ala ice a cikin alƙwari fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku fita ku tambaye ma abota sani in kun zama ba ku san komai akan ibada ba wannan ayat ta taro komai komai ta taro shi sai annabi ce ya ayyuhal ashabi dalabal ilmi fadilatun ala kulli muslimin wal muslimat ya ku jama'ata to neman ilimi a gan ka farilla ne ga musulmi namiji da musulma mace to annabi ya buga masu tambin farilla ice ba sunna ba mistadi ba dole sai kai ilimin da zaka san Allah dole sai kai ilimi za a karɓi sallaka in ba ilimi ba sallah na gani a littattafan malaman fikihu imamuna malik radiyallahu ta'ala anu da imamu na shafi'i radiyallahu anhu da abu hanifa radiyallahu anhu da ahmadu bin hanbali radiyallahu wa'annan su hudun sun ce idan ka iya tsarki ka iya alwala ka iya sallah sai aka tambaye ka me farillan tsarki baka sani ba me farillan alwala baka sani ba farillan sallah baka sani ba suka ce sallar da kai Allah duk ba ta ciya ce Allah bai karbe ta ba muna da aiki ko ba mu da aiki muna da aiki ja a gabanmu yanzu abin da aka sa a gaba duniya me zan fita in samu can kabari yana jiran ka wala kiri da gudumarsa tana jiran ka in baka gyara ba wallahi sai ka gyara kowa ya kai yau in ka mutu sai sun tambaye ka sallah sai sun ma wannan tambayes dan za su ce ma man rabbuka waye ubangijinka wa man nabiyuka waye annabinka wa man dinuka me addininka ya za ka ce musu ka ce addini na musulunci ya ce ya musulunci yake kaya mana amma ga guduma katuwa sun ajiye ta wuta tana tartsatsi ta tartsatsa kana kallanta an buɗe kabarin ka kabari sai a buɗa ma shi kusan kusan kilomita 20 nan biyar nan biyar nan biyar nan biyar nawa kenan ba 20 ba ka gan ka tsakiya a zaune su kuma ga su kawai a kusa da kai sun haɗa rai sun yi idan su ya kada ya ja sun zo bin umarnin Allahu duniya ta ɗabe ka kaje nan kaje nan kaje nan baka san waye ubangijinka ba kai burin ka tara wani abu nan to ka tara kuma ka bar su yaya kuma annabi me yace halaluha hisabun wa haramuha iqabun yace al'umma ta haladdin da ka nema sai Allah ya ma hisabi akan haladdin da ka nema yace haramun ko dama azaba ce to ba dole mutum ya tsaya ba duk abin da kake sai ka tsaya ko yaya ko yaya ka dan bi Allah lokaci awa daya musulmi awa daya awa biyu rabin awa ka zo kai abin da za ka tafi kuma cikin rahama cikin albarka to kaga anan annabi alaihi salatu wassalam ga abin da ya gaya maka Allah ya gaya ma can annabi ya ma sharha to da karatu da yawa duk ba tsaya zamu yi karance karancen ba wannan dai ana zaburar da mutane ne ita kuma zajara da zaburarwa dama shine karatu wajibi ne musulmi isan abin da Allah ya dora mana farilla saboda haka wajibi ne ka san abin da Allah ya ɗora ma na addini musamman wannan sallar da kake ganinta a kan siraɗi fa tambaya bakwai ce na sha faɗa farko za a tambaye ka sallah azumi zakka haji a tambaye ka ya amura bil ma'arufi wayan hauna almunkar sannan arrahimu zumunci kaga sallah ce fa a farko in ta gyaru sai Allah ce ta gyaru eh amma a ce ya ubangiji ka fi mu sani nan sallar ya tsoka na idanta ta zo da ido ɗaya wata sallar ma ba ta da ido zaka ji idan sallah yanda an ka bata shi a sallah a wannan idan sallah ne fa ne ganganci na bata shi to sai ka da ka gyara an gane wannan bakin sallah ne in ka bata bakinta ka san yanda ka bata bakinta kamar yanzu kana da ido a tsoka ne ma ido ka ka zama makaho haka ne ko to haka wallahi sallar ka take tana da idanuwa za mu zo gunne duk zaka ji daga tsayuwa zuwa ƙarshe duk zan gaya ma idanta haka tana da kai yanzu an sare kanka da kai ka zama kai to haka kan sallah yake an kai ganganci da shi dan wasu naga suna gangancin da shi dan misali misali kaga an ce ma kan sallah ka gane ko me kan sallah shine kabbara farko wani idan yi tofa in limai su kawai kai ki Allah to kai Allah gafarta malan wannan zaka yi sallah ba kai ce kai babba ba ka ɗora mata kai ba yaushe gangan jiki eh ka gani kaga muna da kusakure da gyare-gyaren da zami a kai ka tsaya ka tsaya cak ka miƙe tsaye cak ka ce Allahu akbar farulla ne faɗa farulla ne to saboda Allah tsayuwa ba su samu ba kuma faɗar sai ka yi a ruku'i a zama ruku'i Allah haka ake fa to kaga ba tsayuwa ba farilla kuma ka tafi wajen sunna ka jona mata wannan da ka tafi ta ruku'in nan sunna ce can kuma an yi ba ai ba kaga baka da sallah shi sa wajibi ne musulmi ya tsaya ana yi bayani kan irin wannan ya kasa kunnansa ya ji da irin ilimin da yake da shi da wannan bai da shi ya kwafa shi ma ya gaya wani shine kuma dama taimako annabi ya ce ballik anni walau aya da Allah ku isar min da sako ko da aya ɗaya ce to mu yan isar da sako ne na annabi annabi ya faɗa kuma gashi muna ga yan uwan mu musulmi duk inda kake ka zama al-muslim akul muslim musulmi duk inda yake dan uwansa musulmi ba sai yaran ka bahaushe ba in dai musulmi ne dan uwanka ne uwanku dai ubanku daya magana ta kare to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama yace a sanar kuma wancan hadisin na cikin ashfa'i wanda qali'iyar irawaito yace annabi yace man katamal ilma man katamal ilma an gane wanne ya koyi ilimi aljamahullahu bi lijamin minan nar yawmul qiyamati wanda biyu ya koya ilimi Allah zai sa a mallin zami daga linzamin wuta a ranar alkiyama a kashe wuta shi sa an tambaye ka faɗi in ba tambaye ka bai kokari dan sanar dan me dan ka kukuta daga wancan hadisin dan me magana annabi gaskiya ce kuma da ita muke takama da ita muke dogaro to kaga wannan shi yasa duk irin wannan abu in ya taso za a tsaya a yi kokari a ga an sanar da yan uwa musulmi dan a daɗa hoɓasa a daɗa dajewa an dage amma a dage kana ta sallah kana ta sallah baka san dokar ta ba ya haka wallahi dole sai ka zo kai to wannan kenan sai aka ce ilimin nan ba zai yi ba sai ka san abu uku a jikin ilimin ba wai kawai ka ɗau littafi ba na taɓa makaranta a tsaya ana gafarta malam akwai dokoki da aka ba kar ka je kai ilimi ka rena iyayenka ka rena malamanka ka rena abokanka ka rena makotanka abokan iyaye ka rena su ka rinka ganin kai ne mai ibada kowa bai iya ba kai kana da hadisi akan ka to kai shirme shi sa aka ce ilimin ginshikin sa abu uku ne rak inda wannan guda uku da ka dau littafi sai ka saba sai ka sa abu guda uku a neman ilimin ka to zaka samu ilimi tsarkakakke ta ta fiyo tataccen ilimi za ka samu to kaga ɗaya kenan zan zo in bayani na biyu idan har iliminka ya ka samu rukuninsa sai mai sai alwudu'u sai alwala ita kanta dokokin alwallas alwala kamar yadda aka sani abinda take nufi shine tsarki ka ɗauki buta ka tauban ɗaki ko wani waje da aka ware na tsarki tsarkin nan kala uku ne akwai na mata akwai na maza na mata su sun ci sawa kala ɗaya ne da sun tsuguna gama fita su yafa ruwan sashi kai ko naka tsarkin kala uku ne kai mai sallah tsaya ka ji idan ka tayi za ka yi tsarki musamman da asuba farjinka ya ɗan kumbura kaɗan ana samun matsalar tsarki a nan sai ka shiga ban daki ka yi ɗaharar wallah da ka fito da farjinka ya motse to fitsari ya sauka sauran nan na ɗan kogon nan ya biyo ta ya biyo ta zir ya fito ya ɗi samma kuma a wando ka zo kai alwala saboda ba karanci tsarkin ba kana tunanin ka yi tsarki kai sauri ka yafa ruwa kana so ka tadda sallah nan ko baka da tsarki baka da abin da yake faruwa ke kaga tolar dole sai an tsaya an nutsu tuko mutanen ƙuba'a Allah ya yabe su, sabbat ka ce, Arsula mutanen ƙuba'a, tun muna maka muke, Arsula ibada mamun ji mutanen ƙuba'a kan hanya suka tare ka. Allah ya yabe su ya ce, A mutanen ƙuba'a suna yin wani abu, ba su taɓa yin tsarki ba sai sun yi istijimari. Dutse uku suke ɗauka mutanen ƙuba'a. In suka bauli, sai mutum ya tashi, ya yi salti ya yi natari ikarkaɗe imatse itatse ikarkaɗe don ya san nan ne sallarsa nan wannan tsarkin da kake gani shi ne fa sallas in bai tsarkaku ba ai ba sallah to in bai tsarkin bai kawo ba ba ya alwallah in ba alwallah da sallah babu to wannan tsarkin da suke yi za su tashi su miƙe su tafiya kamar nan da can su dawo fitsarin ya kuma saukowa wannan tsarkin wanda farjinsa yake a kwance ma kenan shi sa suke tana da ruwan sanyi ka san ana zuba mata sai ta yaka eh sai ta kwanta eh kwanciya take yi ruwan sanyi ba shi sa mutanen da sai a tana da wannan ruwan sanyi wai dan tsarkin ai sauri a yi shi a fice wajen a cikin ta'alimi akwai mutumin da wallahi sai da ya saki alwala so tara wani kuma ya saki alwala so 27 ne suka kawo 27 saboda bin Allah yake da yayi cikin sa yayi kugiya abu kawai sai sai ce alwala ta kare sai a je a canja wata wa zai bauta Allah in ka bauta ma ba wannan bate ba to me ai kware ka bari to shi yasa ka gani Allah iya bi su annabi sallallahu alaihi wasallama a sunna irin tasa yanzu wallahi ba duk malami zaka je ka ritsa baka ce Allah ga mata malam fito mun da tsakuwa uku bai da ita amma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a ajiyunsu sai kaga tsakuwa guda uku ta ya tsuguna sai ƙasa ta dare sai ta shanya abin da zai ba a taɓa ganin gurin fitsarin manzan Allah ba ƙasa shanyewa take kaji masu abin ma fa amma sai ɗau istijimari don ya koya duniya yadda ake so a yi tsarki sai istijimari anas muridinsa kenan ko hadiminsa ɗakon tsakuwa uku sai ya ɗebo mu guda biyu sai zo da kashin dilo an san kashin dilo ko kashin rakumi shi ne kashin dilo ɗan lelayayyen nan sai zo da shi ne na uku sai ce anas ai wannan rikisun ne shi ma najasa ne kazanta ne kazanta ba ta tsarki samo mun wani sa ijefar da shi izo da wani dutsen a wata ruwa izo da kashi ce kashi baya tsarkacewa domin mai santsi ne da shi in ka inda ka dangwala a nan zaka bar shi ƙasa ko za ta tsotse ai an gane hikimar abin yawwa to haka ba annabi ke shugaban ibada gaba daya wanda shi kansa ba ibada bane annabi to shi bai ke yin wannan to kai ba za ka yi ba to sai kai na tare malaman fiki ma sun faɗa ka karkaɗe farjinka ka tatse shi duk wani abu da ka san yana ya dan tsaya a maraka ka yi kokari wasu ma tsalle suke ya tsalle dir dir dir ifado duk wai abin da kar ka samu kuskure dan wanda zaka yi ibada nazifun mai tsarki ne baya karba sai da wannan tsarkin to haka idan suka yi wannan shi sa Allah iya be su annabi koya inda za a yi ungun kuma sulba ne an san sulba fako inda ike kana fitsari ina tar tar duk yana bata ma nan da nan an samu matsala ala gafarta malam ba ƙarar matsala ka samu ba ka ga wandonka nan ya ɓaci ɗaya kenan nan ɗinka ya ɓaci biyu kenan ka taso ka tsuguna nan ɗinka biyu ya goge fitsarin haka haka ake yi ba to kaga duk abu an damar malaji an damar malaji alaga mata malam ya abu zai tafi yadda ake so kaga ba zai tafi yadda ake so ba amma in ka karanci tsarkin in ka zo gun da yake na sulba ne sai ka ja wandonka haka nan ma ka ja shi ƙasa in kai fitsarin kaɗa ma da ya dira a ƙasa za ka ji tsal ya taɓa ka kai kana ji ai ƙiwa ce ta kiyana a hukuncin sai ka ɗebo ruwan ka taso sai ka wanke haka nan ma ƙafarka ka wanke in ka wanke wannan to alhamdulillah ka samu nan wajen haka ake so ka yi ka tsaya ka duba jikinka in ka ji wani ɗan tsal a ko iyaya a jikinka ɗan ɗebi ruwa iyayyafe wai dan dukkan fita daga cikin matsalolin da ake ganin matsaloli ne to kaga in ka fito daga ban ɗakin ka kana fitowa daga ban ɗaki in kai wannan tsarkin sai mala'iku ce marhaban bika marhaban bika sannan ka da fitowa daga ban ɗaki sannan ka tsarkin ka ya karbu Allah zai karbi ibadar ka farko abin da mala'iku maraba za su yi maka suna kallon abin da kake yi sannan ka zo ka fara alwallan nan to ba wannan zan faɗa ba kamar yadda aka sani alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuwan ladina amanu iza ƙumtumu ila salati fagisilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila alka'bayn. Farillan alwala Allah ya gaya mana Qur'ani kwaya hudu. Annabi Muhammadu alayhi salatu wassalam sai ya dauki guda uku shi kuma sai sa suka zama nawa. bakwai na Allah hudu na annabi uku kuma dole sai an yi na annabin in ba a yi na annabin ba aka yi wancan na Allah aka yi sallar bace ba me hada annabi ya ce ga wani abu an ce ba za a yi bato badan ma bata karɓi agun Allah to annabi shine fa ibadas me yasa wancan malamin yace madihun nabiyullah a zakata abudi lima haza min fadalin wa fakarin wa sudadi ama ashara man yudli lahu bi tawaddud fa ta'alu fa indilin nabi muhammad madihun ka azharul hama'il dullati haka ya fada yace ban wannan annabin wallahi ya fi tsarkin duk wata ibada da zaka yi wa Allah ka ji ba abin da ya fada ka ji masanan yasa ku masu yabo ku dage da ban annabi wallahi kai ai ka ai rauni ka a sassauta ka ji ba abin da yace yaban annabi ya fi tsarkin kowace ibada da za ka yi wa Allah saboda me sai kawo akan sharha wa innaka la ala khuluqin azim Allah da kansa da kansa ikalli annabi yace kana kan halaye wanda ni Allah ina son su masu girma ba an gama ba Allah iya beka Allah iya beka a Qur'ani isaki yaban in ma yabo kai wa annabi Allah ne fara yi biyayya kake kai ma koyi kake da Allah Allah shi ya fara yi a Qur'ani shi sa manzo Allah wata rana sai ya fito i zauna haka sai sabai suka ce arsullahi wani ne ke ma waka me matsayin wanne waka sai ce wannan imin baiti ɗaya dan Allah sakamakonsa aljanna sai haka da kansa sai ya jibili ce ka ce kuma kuma a aljanna ma ba za a yi mai hisabi ba to ya kai baiti goma ko kun yi ba ku kudaji ku ba ka kudaji duk wani wanda zai ma magana kalle shi kawai wannan hadisin daga bakin manzon Allah ya fi alayhi salatu wasalam shi sa mawaka ku daɗa dagewa ku ta kwakwalo gwalagwalan kalmomi na daraja akan manzon Allah dama haka abin da ake bukata kenan wanda ake so kenan to ai duk mawaki kwakwalwarsa ta buɗe kullun tunanin mawaki ya faɗa annaba abin ma da ba taɓa ji ba a duniya ba haka ake yi ba to mai wannan Allah yana annabi ya ce an baka aljanna eh ku mawaka yan aljanna ne ku Allah wallahi ka gani ai ba abin da ya fi aljanna ko akwai abin da ya fi ta kai biya shi baiti ɗaya tak ice fa baiti ɗaya an baka aljanna to ya kai baiti ɗari malam ka yi da yawa ko eh to ha gani an yi da yawa baitoci ga su nan Allah ka samu dace to annabi ya faɗi wannan annabi sai ya ce to alwalla ba ta cika ta tabbata sai ka san abu guda uku a jikinta bayan farillancin guda bakwai bayan sunna guda takwas bayan mustahabi guda takwas ga takwas ga takwas nawa kenan in an haɗa guda biyu sha shida ga bakwai nawa kenan sha shida ga bakwai nawa kenan ashirin da uku to duk ba a cikin su yake ba ba sa cikin wannan wani rukuni ne ita kanta alwallas guda uku ne idan baka san shi ba ka kiyaye dokokinsa an samu matsala ka yi alwalla ka je gaban Allah da waccan matsala tare da kai baka kiyaye ta ba a kana da saura bi kenan an gane ai sannan abu na uku in alwallaka ta karbi inda annabi ya faɗa da dokokinta da komai da komai ta yadda ake bukata don za a zo a yi bayani na dokokin ruwan da za ka yi wa Allah ibada da su. Annabi ya ce ruwa siffa uku ne da shi, ma'ana a siffa a jikinka agu uku kake gane ruwa, idanka ka gane launinsa, a harshe ka gane ɗanɗaninsa, a hanci ka gane wari ko ƙanshi ko salam. Sai ka karanci wannan, sannan kuma sai aka ce to kowane ɗaya da cikin ruwan nan yana bukatar abu uku tara kenan. to ba shi ɗanyi bayaninsa kaɗan ya zai ita ibada yawa ne da ita a alwallon da yankar wani masallacin ka rutsa shi akan alwallon ya na ma da matawa ko ba haka ba ne to ba a san kuma haka shi ilimi fa'i ne da shi al'ilimu fa annabi ce katrab kamar ƙasa iki in ka ɗebi na nan in ƙasa ce can turɓaya ce in ka je wani gari za ga wani gunduwa ne ma abu ko ba haka wani wani gwadaban nasu ya shi ne gashi nan sai ka ga ina ma a cikin garin nan ɗiba in gini aka to ilimi yake haka tsarin ilimi yake to ruwan nan sai aka ce ina da kala tara wasu daga ciki in an ga launin ruwan za a iya ibada da su wani ba za a iya ibada da shi ba sai aka ce ruwa ne gashi mai kyau sai ka ji shi da zartsi kamar kanwa kaga ɗaya kenan sai aka ce zai alwala sai ka ji kamar gishiri fawo a baki kana zuba kai tsori ka zubar sai aka ce zai alwala kaga dai wannan sai ka zuba shi a baki ka ji shi da wani irin gardi gardin sai yawa kana jin kamar ƙasa ƙasar a bakinka sai aka ce zai alwala aka ce mai aka ce ungun ne haka ka gane ai sai aka ce ga ruwa garai-garai mai kyau amma da ka shaƙa sai ka ji kanshi aka ce mai janyo aka ce aka ce wallahi turare na shafa da na je alwala na ɗan kamfato sai hannuna ya ɗasa sai kanshi aka ce to ba zai alwala ba saboda shi zuba a kai shi kuma ruwa in zai shekara annabi ya ce ba abin da zai najasta shi yana nan a matsayinsa na ruwa in ka ga ya jirkita wani abu aka samu annabi ya taɓa cewa akwai abu guda ɗaya ba abin da ake samunsa ko daga farkon duniya ta tashin alkiyama shi kaɗai ne ita baya komai sabai a ce wani a ce wani ƙarshe sai ce abin da ake nufi ruwa ne ruwa ne ike da wannan matsayin shi kaɗai ne ike da wannan matsayin an gane ai to saboda haka sai kuma aka ga ruwa ya kore fatau kore fatau sai aka ce zai alwala an gane ai aka ce zai alwala wannan ruwan an gane ai aka ce wannan ruwan zai alwala aka ce kore ne aka ce zai yi saboda waɗulul mukusihi tsawon zamansa ne isa izama wannan i kore sai aka ce ba komai tsawon zamansa ne kaga wannan ilimi ne sai aka ce ruwan aka ɗebo sai aka dina wari sai aka ce me ya faɗa a ciki aka ce ba komai tsawon zaman sa ne aka ce warin da yake yi ba zai cuta ba ya alwala da shi ai wankan janaba da shi sai aka ce a'a ruwa ne yake ɗoyi sai aka ce me ya aka ce mushe ya faɗa malam mai askari fatawul jawad ne sai ce in a rijiya kaza ta faɗa ko ɗan akuya ya faɗa ya riɓe a ciki kuma ruwan dole da shi za a aiki ya za a yi ga na gaza a ruwan mushen nan kamar kashi ne ka zuba shi ka ɗau kashi cikin bokiti a kwarara kuma ce shi kaɗai da ruwan da za a faɗi ya za a yi sai ce fana za hahu a sa guga a yi ta yashewa a yi ta ɗebewa a yi ta ɗebewa sai an gaji to in aka ɗebo aka ji ɗan warin kaɗan kaɗan ne shi kenan wata ran zai janye a ci gaba da ibada da shi aka saboda ba wani sai shi sai aka ce ruwa ne gwangwani uku masu kyau sai aka ce amma ɗaya fa najisa ta tsartan maka kula kai kuma ka zo gunya za ka yi a kan wannan ruwa malam mai askari dai sai ce abin da za ka haɗe su guda kai alwala alwala ka ta yi ƙaramin najisa yawan ruwan yana bushe ta yanzu kama kai ne sai ka ɗebo ruwa cikin bokiti za ka yi wankan janaba sai yaro jiya ku dutse a kwata sai ka ga tsal sai ka kaɗa shi ka kaɗa ya ka ɗebo ka yaka ka ji ba wari zai wankan jaraba dama ta mama ruwanka kai kawai yaro da da irin zai ne yaro zai bata maka shi to kaga shi ita doka irin wannan ta ita ibada wani irin fadi ne da ita ko ba haka ba sai aka ce to ga ga ruwa sai a wancan hukuncin kuma sai aka sai malamai suka ce in ba za ka haɗe ba ka ɗauki ɗaya kai alwala da shi kai sallah ka ɗau na biyu kai alwala kai sallah ka dace a ɗaya dama an ce najasa akwai a daya amma biyu babu kai ko baka san wani mai najasa ba to sai kai alwala da ɗaya kai sallah kai na biyu kai sallah kai tafiya ka sallah ka tafi haka an baka hukunci ko ba haka ba ka samu hukunci kana zaune wannan fa duk dokokin ruwa ne an gane ai sai ka ɗebo ruwa mai kyau sai kosai ya fada sai aka ce wannan ruwan tsarkakakke ne za ka iya cire kosan ka cinye wannan ruwan ka dafa tuwo da shi ko kai kunu kai ko kai komai na ci kai ibada ba ka cewa ba za ka yi ba saboda mai saboda mai wannan kosan da ya fada ya ma ya bata maka shi sai aka ce a wallahi miya ce kai ga ruwanka mai kyau sai miya garin wani abu ko garin sha ko garin wani abu sai dan roman nan ya dan fada ciki sai tsal romo ne aka ce ruwan nan zaka sha zaka yi wanki da shi zaka yi komai da shi amma ban da ibada sai aka ce sabulu ne ya fada ruwan sai ya kwanta a ƙasa amma sama ruwan gare gare sai aka ce to idan alwala zaka yi dan sanda ruwan in ba kanyin sabulu ka yi da sama sama amma fa in kana yi gutsatsin nan ya burin sai ko ba magana ko ka je ɗauko sabulun ya wargaje a hannunka kaga ruwa duka ya ɓaci sai dai ka wanka da shi to mu ɗan takaici sai aka ce ruwa alwallan nan ba za ta yi ba sai ka san abu guda uku a jikinta ana gabar ta mana abun nan guda uku shine ginshikin alwallaka ba kawai ka zo ka alwalla komai ka yi ka ta'i ka je ka sallah ba akwai ginshikin guda uku menene wannan guda uku dama shi mutane suke tambaya ake so a yi bayani a kansa to kaga wannan kenan guda nawa kenan na faɗa na faɗi guda uku ko? na faɗi ilimi na faɗi me ruwa a ai alwallar din ruwan ne bi kenan na uku shine kuma hifizul wakati kiyaye lokacin da Allah yake so kai masallas shi daban yake ka san lokatan mu yanzu mu musamman nan Najeriya ya karkasu daban-daban kuma karkasan da ya daban-daban duk wanda kai yayi karkacewa na dan akida kaza ne ko dan kaza ko ba ruwanka ka ce ai batijiyale ne ba kadire ne dan izala ne shi a duk ba ruwanka da wannan mai Allah ya ce mai annabi Muhammad ya gaya ma in dai ya zo a nasi kawai kai in za ka yi in ba za ka yi ba ka ban masu kar ka je ka garin tun kuɗe wannan ka je ka tuntube da alƙur'ani ko da hadisi manzo Allah to sai na zo ne zan yi alwala ai zan yi sallah a lokacin sallah yi sai kawai karfe ɗaya na zo zan alwala ka ce wannan fa sallar yan kaza ce a'a annabi ne ya faɗa ba tasu ba ce ta su manzan Allah ce sallar ba ta su ba ce? ta gaya ma lokacin da Allah ike so a yi sallar kaji ta bakin manzan Allah ko ba haka ba rai mai ƙur'ani ce hafizu ala salawat wa salatul wusuɓa wa ƙumunin lahi ƙalitina to kaga anan Allah subhanahu ta'ala ya gaya maka wajibi ne musulmi idan ya tashi zai ibada ya kiyaye lokaci na ibadarsa wajibi ne ya kiyaye lokacin nan karfe ɗaya za ka yi sha biyu da minti arba'in ne muku tari shiga dama gashi ana faɗa a kafofin labarai a'a sai ɗaya da rabi za ka yi a sai ta yi list list karfe biyu ka zo kai taka ba wanda zai ce ma don me wancan da ya a wancan lokacin ya yi bukata dai Allah ya karɓa idan kuma ya dama lokacin uku annabi faɗa ice farkon lokaci rabbi yadda ubangiji ne lokaci na tsakiya ice afuwa Allah ce na ƙarshe kuma rahama Allah a wakila aka ce na tsakiya rahama Allah na ƙarshe afuwa Allah da Allah ba afuwa ya ma ba an kai sallah ƙarshen lokaci sai Allah ce bai karba ba shine ta tafi ta tafi ta gangara tana nema ta fada la'asar sannan ka zo kai sallas to kaga guda uku ne sau da ka idan mutum ya a farkon lokaci ba ruwanka da shi kai ka bari sai lokacin na ka yi kakka soki wannan lokacin in ka soka Allah ka soka da manzala ka san magana gaskiya guda ɗaya ce to ana magana ta addini addini ake wa aiki kai ba kai na kewa ba ni ka kewa ba Allah ake da annabi annabi kuma ya isar da saƙon yadda ake so a yi na lokaci ko ba haka bane to kaga wannan kenan to wannan lokacin na sallah lokacin sallah baya yiwa da kaji an ce hayya ala sala kawai ka dauki buta lokaci yayi ka tafi a'a sai da ka dau buta sai ka sa Allah abu guda uku anan akwai wani ginshikin wani abu guda uku na lokacin sallar ake bukata ka samu abu guda uku yawanci masallacin ka tambaye mai guda uku ta daure ce bai sani ba amma faɗa ne ce ban sani ba sai ka tambaye ni ba zai yi fasalu a halar zikir din ba in kuntu la ta'lamuna shi kuma neman ilimi ake kowa da ka gani so yake gyara ibadarsa abin da za a fara ma hisabi in bai gyaru ba a samu matsala ba in fa ka tare wani abu a cikin dokokin sallah sai Allah ce da mala'iku ku tuba sunnoninsa da na ra'ayin kansa da kansa idan ya yi su sun cika a ɗebo mala'iku ku cike ma gurbin farilla da shi saboda afuwa ta Allah sai aka duba ba ka da sunnonin gaba ɗaya ka an samu matsala shi sa ake so in za ka yi sallah ka ɗan haɗa da na fulfuli na fulfulin nan ka daure ka yi don a samu wasu abubuwa to kaga wannan kenan sai ka san abu guda uku me wannan abun guda uku to za ka ji a baki na insha Allah Allah ƙara lafiya sannan sai mai kuma mun sami ilimi mun sami alwala mun sami lokacin sallah eh an samu ai a haɗe yake tsarkin da wancan duk karatun ɗaya ne wancan ina cikin alwala ai sai an da cikin ta ma za ka ɗanji wani abin yawwa yanzu sai na hudu menene na hudu kuma shine niyya ƙur'ani ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinahu nafa'a wa yaqimu salata to wa zalika dinul qayyima haka alqur'ani yace qur'ani mai tsarki haka yace Allah bai umarci manzanni su isar da komai ga bayan Allah ba sai dan abota mashi kadai a tsaye da sallah in kana da kuɗi ko kana da dabbobi ko kana da kayan noma ka ba da zakka wannan shine addini tsayayye na sosai a gurin rabbil alamina kaji ba sallah ka san dokarta in baka san addini tsaye shine addini wajibi ne ka san wannan sai aka ce to ita wannan niyya sai annabi ce innamal a'malu bin niyyati wa inna malikul limri'in manawa kowane mutum akwai abin da yake niyya kasan wannan hadisi ne da ya kewaye duk karatun manzan Allah wannan hadisin guda daya ya kewaye duk wani abu duk abin da za ka yi sai da niyya niyyan nan kuma a nan take tana zuciya a yawa fitowa za ka yi kowanne su za ka zai zo sallah suna ce Allahumma inni na waito a da'a me kai ka eh bayan Allah yana kallon zuciyarka shi za ka yi sallah garin ma ka ce na waito kaza kaza liman ya zo ya kabbara ya sun kuya baka sani ba kana lalubo a da'a eh ai kawai niyyar nan da ka to ta ibada Allah kawai tana zuciyarka kana zuwa kabbara farko za ka yi ka bi liman sannan in a ruku'i ce kai ta biyu ta sunna wanda kuma a ƙa'ida in kai kabbara tsayuwan ma ta farullar sai kai sauri ka tafi ruku'in ko ba kai wannan kabbara ta ruku'i ba in dai ta tsaye ta samu ta ruku'in ma ta yi amma an ta tsaye nan ba ta yi ba wallahi ta ruku'in ma dama sallan ma baka shige ta ba to sai aka ce wannan niyyar ba ta yiwa sai ka sa Allah abu guda uku kuma me Allah yake kallo zuciyarka ita ike kallo to menene wannan abun guda uku gashi dai qur'ani abun da ya faɗa ga kuma hadisu manzon Allah abun da ya faɗa abu ukun nan zaka dasa wa Allah kana yin niyya zaka bauta ma to sa abu guda uku zaka ji wannan abun guda uku yawa to sannan sai me kuma sai kuma istiqbalil qibla kai niyya ka kallaci gabas don in kai niyya ka zo kalle cewa ma yi sallah ba ba qur'ani sa ce fa walli wajhaka shadaral masjidil haram ka fiskantar da fiskar ka setun masallacin harami haka ne ko kuma na sha faɗa annabi muhammadu alaihi salatu wasallam sai da yana maka ba a taba sallah an kalli ka'aba ba saboda gumaka ne a ciki 365 da aka dawo madina ma nan ake kallo yamma baitul maqdis yahuda suka haɗa kai da munafukan larabawa suka zo to ka ce ka zo da ƙur'ani sabo ka sabo ibada sabuwa amma mu mun ga tsohon tsohon abu kake yi kullum inda muke kallo kai ma nan kake kallo ake ibada sai annabi ya ce almashari wal magarib lillahi gabayyanmu na Allah ne ai haka Allah ya ce a ƙur'ani inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghribi fa buhita allazi kafar haka kissa annabi Ibrahim da namanuzu dan Kan'ana take to kaga anan idan kai niyyar sai ka kallaci gabas ka tsaya cak ka zo gaban Allah duk wani wasa da wani tunani ka tattara shi ka watsar da shi baya gaban Allah ka zo inda ba wasa ba a wasa a sallah shi sa ko mutum ne shaki ne ma wasa ka ce da Allah in naje gaban ubangiji na in kai baka san girman sa ba ni na sani kar kai mu wasa ba a wasa da sallah ka san wani ce kana sallah zo gaban ka wai zai sa kai dariya saboda shedani ne to ba a yin wannan ita sallah fa Allah ake wa ba a wasa da ita kana fuskantar alƙibla sai ka dasa Allah abu guda uku abu uku zaka sa masa ka kafa wa Allah abu guda uku ka tsaya can kai haka ba kawai tsaya ake a ce a yi kama ba haka ake ba kowa sai ya sa shi liman isa abu uku mamun ku sa abu uku yanda Allah zai kalli sallar ice da mala'iku wannan sallar irin ta nake so amma wani yayi can wani yayi nan wancan yayi can ba haka Allah yake ce yayi masa ba Allah fa na taɓa faɗa jaddada muku mala'ika jibril alayhi salatu wassalam da ikan limir ata mudubi igan shi kyakkyawa ɗawusul mala'ika iga gwalagwale da demon da zubar jadin a jikinsa da Allah ya ƙawata shi da shi kawai sai faɗi wa Allah sujada sai dai shekara 800 a sujadarsa shekararsa 800 a sujada guda hudu raka'a hudu duk sujada ɗaya shekara 100 akai da ya dago ya sallama ya ce alhamdulillah Allah wannan sallar dan godiya ne maka ita ka kirkiro ni babu ni ni jibrilu ka kawata ni ba tsiyanka ne ba ni ba wanka ne jibrilu ya ubangiji a bayinka akwai wanda zai irin wannan sallar kuwa Allah ya ce jibrilu akwai sarki ya tabbata ga Allah wani mala'ika ne ko wani annabi ne ce ba annabi bane ba mala'ika bane yace akwai wani habibi rasulullahi annabin ƙarshen zamani zan aike ka gunsa zaka ga yanda yake jibrilu al'ummarsa za su yi min sallah mutum ɗaya a ciki zai min sallah raka'a biyu na fi son tafiye da wannan da kai mu kai shekara ɗari ta goshin kai na ƙasa gabana wancan da ya raka abin na fusanta ice saboda mai ice saboda ƙadarin annabi muhammadu a gora saboda shi wannan annabin a cikin su yake shi sa na ninka ibadar su na ninka ta na ninka na ce ma na gafarta musu kaji ba saboda annabi yana cikin mu ba dole ka rike annabi ba ba dole ka rike ma'aiki kaji ba yace jibrilu wannan da in sallah raka'a biyu ka kai ka nutsu kai komai shi wannan yayin sallah raka'a biyu ma wani zaga yana tunani jibrilu wani ma yana dan soyi soyi haka wani ma yana dan waiwaye waiwaye haka amma haka zan karbe ta ta jibrilu ya gata ne ba kuma wannan ne ba a yi dan Allah to duka ana yi ai susa a sallah ai waiwayen a sallah ai tun dama tunanin ma sai ka daga sallah aka sai shi dan shigo ma abin da bai kamata ka tuna ba tuna ma shi ba ka shi ɗan ke yi ba to zai hango ma waje kaza waje kaza kawai ita tuno ma haka kawai to yasa ake so karance shi to kaga alhamdulillah mu al'umma manzo Allah Allah ya mana shaida ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko al'umma annabi Allah ya ce ba kamar kowa kuke ba ku daban nayi ku daban kuke a cikin mutane ku kaɗai ne na yadda al'ummai ku yi umarni da aikin alhaidi ku hani da abinki kamar siffar annabawa mu ba ka muke wayansu annabi musa ba wani ba wani almajirinsa da ya taɓa wallafar littafi kamar kawaidi mu ko yanzu je kasuwa duk littafin da gani a kasuwa bid'a ne bayan manzon Allah aka yi shi amma an yadda al'umma annabi su wallafa su talifi duk wanda ya ce a zamanin annabi akwai kamar kawaidi ka ce in ji ni ƙarya yake ba shi da fatawa duk wa'annan taban da bid'a ne shi yasa ba na so a magana bid'a Allah kare lafiya to duk mu yan cikin ta ne ka dau qur'ani ka karanta an zuba masa abubuwa a ciki haka ne ko ba haka bane yanzu na riga annabi bai sa ta ba gashi na sa bai sa irin wannan hular ba gata na sa ga ana dauka ba zo an dauke shi ba ko da yake a zamanin sama wannan ba ta zai dauki hoton annabi ba ka tarwa sai wallahi wallahi da kai mai daukar ba youtube da kai ma lawa ba youtube da wannan din da mu duk tarwa tsaya zani ka sa annabi kace zaka dauke shi ina za ka shi ai ba zai ba alaji ka ji ba tsarin yananin annabi kenan al'umma sa Allah yi mana wannan tagomashi ba za mu gode wa Allah mu rike annabi ba duk wani abu da Allah zai mana wallahi dan annabi ya mana shi wannan i gane ya gane wannan bai gane ba dama an ce a tobi suru amga da basira ta kalkaza saja ya rasulullah ahmad faukaza ice kai a tobi suru amga da basira ta kalkaza yanzu kai ya nace da duhun jahilci ya rufe ma idanka da kwakwalwarka ba ka ganin sajaya rasulullahi baiwar annabi muhammadu ita ce sajaya rasulullahi baiwar annabi ta fi nan duk abin da za a gaya manzan Allah wallahi Allah ya bashi abin da ya fi can haka fa ice fa manzan Allah to Allah ya mana baiwa mala Allah ya zazzago mana albarka eh mu ba wasa da wannan albarkar ba dole mu rike annabi ba in baka rike annabi ba kai asara duniya da lahira ba wannan ibada fa shi ike wasafa inda za a yi wa Allah inda Allah din yake so kai an kyale ka baka san ma yanda zaka yi ta ba ko ba haka ba to kaga wannan kenan fuskantar alƙibla daban to kaji yanda Allah ya ci saboda haka wajibi ne ka tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala kana mai ladabi kana mai biyayya sannan nawa na faɗa biyar ko sai na shida shine tsayuwar ka san fuskantar daban tsayuwar kuma daban ita fuskanta a jikin lafarilla tsayuwar a tsaye farilla in kai kai sallah a zaune lalura ta shigo inda lalura an ce kai sallah a jingine kai sallah a zaune kai sallah a kashingide ka sa matashi kai haka in ba za ka iya ba kwanta kai ima'i da idanka in ba za ka iya ba ka rinka sallah a zuciyarka Allah ina kallanta kuma ya karbe ta kaji ba in ba za ka iya ba yi rigingine kai haka Allahu akbar Allah yana kallo tamkar kana sujada a gabansa ne. Allah sarkin adalci. Addini addini sauki ne da shi. Shi sa annabi mutane suna cewa wane ya kaza dan wuta ne in ta mamaki. Kai ba kai ka hura wutan nan ba. Sadda aka hura wutan nan baka san an hura ta ba. Kuma wanda ya hura ta bai ce zai sanya musulmi a cikin ta ba. Kai kuma kalli musulmi mai sallah ka ce ma dan wuta ne. Kai ba kai adalci ba. Kuma ka shiga hurumin Allah hurumin da ba naka ba. don me za ka shiga hurumin Allah shi sa masoya annabi Muhammadu wallahi ina da jaddada muku duk yan aljanna ne yan kun samu aljanna me zai kai ku wuta ina ruwan ku wutan me ka kaddara a ranka kai dan aljanna ne to kaga wannan fuskantin tsayuwar farulla ce an gane to wannan tsayuwar da ka yi a gaban Allahu la ilaha illallah kaga wannan tsayuwar da kai gaban Allah tafi komai tafi komai tashin hankali tafi komai rahama da albarka to ai da kayan sai mala'iku su ya kashi sa annabi yace idan liman yazo ya tsaya mamu suka yi layi a bayansa sai Allah ya haka ya kalli zuciyar liman din in tana da tsarki zuciyar mamu duk ba mu da tsarkin zuciya to Allah sai karɓi ta liman ya karɓi ta mu daraja ta liman in Allah kalli zuciyar liman ba tsarki sai Allah kalli ta mamu in aka samu mutum ɗaya tak mai tsarkin zuciya sai Allah karɓi sallarsa ya karɓi ta liman ya karɓi ta mamu darajar wannan guda ɗaya shi sa aka ce jama'atu rahmatu wa farqatu azabun jama'a rahama ne rabuwa da su azaba ne in ka zo can kana sallah kai kaɗai baka shiga nan ba sallar ka ba ta yi ba dama baka nan bare Allah ya kalli dan wani ya karɓi taka yaya ka kai shirme to wannan kenan idan Allah ya kalli zuciyar liman ba tsarki tamamu ba tsarkin to ya za sai Allah ya haka ya kalli sau sai ya karɓi sallar dan sau da aka yi ba dan ayyukanmu ba to yanzu ba ka ake ciki Allah sau yake kallo to in ba a yi sau ba kuma ana gafata ma na biya lalace shi sa to wajibi ne yan uwa da ina ta kira a daure a rinka yin duk abin da manzon Allah ya faɗa dan a samu tsira to kaga wannan sallah da na faɗa wannan tsayuwa da na faɗa to kaga wannan shine na shida wannan abubuwa guda shida su ne kafin a fara sallah ake so bawan Allah isan su tsakaninsa da ubangijin da zai bautawa na cikin sallah guda shida ne yanzu na sallah su za mu shiga na cikin sallah yau sai mu tsaya iya nan in Allah kai mu gobe sai a ɗauko daga farkon ɗayan nan zuwa kan shida sai mu gama da shi in Allah ta ma gama kuma jibiyin Allah kai mu sai a ɗauko na cikin sallar guda shida a yi bayani wan shekaran jibi sai a yi bayani a kansu kaga mun gama goma sha biyu eh Allah ya samu dace Allah kuma ya taimaka Allah shiga lamarin mu Allah idafa Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka bar mu da annabi Allah ya ƙara mana kusanci da ma'aiki Allah ya ƙara mana kullum mai ta ganin annabi Muhammad alaihi salatu Allah kai mana rahama dan matsayin annabi Muhammad kai mana albarka dan darajar annabi Muhammad ka haskaka mu a duniya mu rinka faɗar annabi Muhammadu don martaba annabi Muhammadu Allah ka samun dace wannan kalma nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh